الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والركيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أعصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بياني نشدة جمد سورة الفاتحة Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ihdina siratal mustaqim wannan aya ta kawo mana wata addu'a wanda in ka lura addu'an nan ita ce na farko a cikin ƙur'ani don mutumin da ya ɗauki ƙur'ani ya bude addu'ar farko da zai samu ita ce ihdina siratal mustaqim da ka ɗauko karatun fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayar da zaka karanta nan gaba addu'a ce ihdinas siratal mustaqim ita ce addu'a ta farko a littafin qur'ani kuma ita ce addu'a ta farko ga musulmi da ke sallah idan ka tsaya sallah dole ne ka karanta suratul fatiha duk wanda ya karanta suratul fatiha dole zai karanta ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ya allah ka shirye mu tafarki madaidaici don haka ita ce addu'a ta farko cikin ƙur'ani kuma ita ce addu'a ta farko a sallah sannan kuma duk sallar da za ka yi dole sai ka yi wannan addu'a domin duk wata sallah da za ka yi ta farilla ce ko ta nafila dole ka karanta mata suratul fatiha don haka dole a samu ita wannan addu'a tana da wani muhimmanci sama da duk wata addu'a da ta zo cikin ƙur'ani ko kuma cikin hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam addu'ar da take cikin suratul fatiha ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shirye mu tafarki madaidaici wannan addu'an ta fi duk wata addu'a da za ka yi a wannan duniya wannan addu'a ta ɗara duka wata addu'a da ke cikin ƙur'ani ko kuma hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to me yasa allah tabaraka wa ta'ala ya koya mana wannan addu'a domin kamar koya mana allah yake yi idan ka karanta fatiha akwai abubuwa da allah maɗaukaki yake koyar da kai alhamdulillahi rabbil alamin yana koya maka yawaita godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala ar-rahmanir rahim Allah yana koyar da kai yabonsa ka rika yabon Allah maliki yaumiddin Allah yana koyar da kai girmama Allah iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Allah yana koyar da kai ka bauta masa kuma ka nemi taimakonsa to ihdina siratal mustaqim Allah yana koya maka addu'a miƙa bukata gare shi kuma ita wannan bukata da zaka nema gurin Allah ka roƙe shi ya shiryar da kai tafarki madaidaici الصراط المستقيم ba za ku fahimci muhimmancin wannan addu'a ba sai kun koma ga tarihi tun tun farko lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci annabi Adam ya umarci mala'iku su yi masa sujjada suka yi iblis ya yi Allah tabaraka wa ta'ala ya la'ance shi domin ya ƙi bin umarninsa a gurare da yawa cikin ƙur'ani Allah ya ba mu wannan labarin amma muhimmi shine na suratul a'raf aya ta goma sha shida lokacin da iblis ya tabbata allah ya hallaka shi ya bata ba zai taba samun shiriya ba har tashin kiyama kala sai ya yi rantsuwa ga allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa fabima a gawaita ne
قال فبما غويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين kawai sai iblis ya ce fabi ma a gawaita ne yanzu dai tunda na tabbata na halaka ya Allah ka halaka ni ba zan taba samun shiriya ba har abada to ni kuma na yi alkawari in ji iblis la'aka udan na lahum siratakal mustaqim tafarkin kaɗin nan madaidaici sai na lalata shi ga mutane zan durkusa a gefen tafarkin ka madaidaici sai na ɓadda ɗan adam ثم لآتينهم sannan zan zo ga mutane min baini aidihim ta gabansu in batar da su wa min khalfihim ta bayansu wa an aimanihim wa an shama'ilihim ta damansu ta hagunsu wala tajidu aktsarahum shakirin ba za ka samu mafi yawansu suna masu godiya gare ka ba godiyan nan da kake nema dan adam ya maka to za a samu mafi yawan mutane ba su yin wannan godiya na dauki wannan alkawari kun ga ashe iblis ya gane lokacin da allah ya saukar da annabi adam allah ya shar'anta masa addini ya shimfiɗa masa wata hanyar da ya wajabta masa binta da shi da zuriyarsa to tun da shedan ya tabbata ya halaka sanadin annabi adam shi kuma ya ɗauki alkawari wannan hanyar da allah maɗaukaki ya shimfiɗa wa ɗan adam ya bi ta sai ya yi ƙoƙari ya raba ɗan adam da wannan hanya zai zo ma ɗan adam ta damansa ta hagunsa ta samansa ta ƙasansa ta gabansa ta bayansa sai ya tabbata mafi yawan 'yan adam ba su tafi aljanna ba don haka in ka duba sahihu targhib hadisi na 659 ta sahihu jami'i hadisi na 27 abdullahi dan umar ya ce lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yad'u ha'ula'i ad-da'awati hina yumsi wa hina yusbihu annabi sallallahu alaihi wa sallam bai kasancewa yana barin waɗannan addu'o'i ba duk yamma kuma duk safiya bayan sallar asubahi kafin rana ta fito manzon Allah yana wannan addu'a bayan sallar la'asar kafin rana ta faɗi manzon Allah yana wannan addu'a domin almasa'u shine tsakanin sallar la'asar da faɗuwar rana asubhu shine daga hitowar alfijir zuwa bullowar rana abdullahi dan umar ya ce duk safiya kuma duk yammaci manzon Allah bai barin wannan addu'a ya ce lam yakun ya da'o bai taba bari ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba barin waɗannan addu'o'i ba me yasa ya rike waɗannan addu'o'i saboda alkawarin da iblis ya yi summa la'atiyannahum min bayni aidihim wa min khalfihim la tajidu aksarahum shakirin shedan yayi alkawari sai ya batar da dan adam zai zo ta gabansa in bai ci nasara ba ya je ta bayansa in bai ci nasara ba ya zo ta damansa in babu nasara ya koma ta hagu ta sama ta ƙasa duk kofar da zai samu ya ga cewa ya raba ɗan adam da aljanna sai ya bi wannan kofa shedan ya yi wannan alkawari gaban allah tabaraka wa ta'ala a lokacin da dukkan mu nan ba a halicce mu ba saboda haka duk wani mutumin da aka haifa duniyan nan shedan yana nan da alkawarin nan yana ta kokari ya ga cewa ya batar da mutum ya raba shi da wannan tafarki siratul mustaqim wanda Allah maɗaukaki ya wajabta ma annabi Adam da zuriyarsa su bi addu'ar da manzon Allah yake kullum yana yin ta ne domin babu mamaki da safe ka samu tsira daga waɗannan hanyoyi na ɓatarwan shaidan ka kubuta ta inda shaidan ke zuwa ma ta gabanka ko ta bayanka ta damanka da ta hagunka amma zuwa yamma kuma a samu gazawa shaidan ya samu cin nasara ta wata fanni ta wata fuska saboda haka manzon Allah duk safiya zai yi wannan addu'a kuma duk yammaci zai yi wannan addu'a wanda ya zama sunna ga duk mutumin da ke kaunar manzon Allah duk mai kaunar Allah kuma duk mai tsoron hadari na shaidan wajibi ne ya rike wannan addu'a ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Annabi yana cewa, Allahumma inni as'aluka al'afiyata fi duniya wal akhira. Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dini wa duniyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك اللهم ان اغتال من تحتي كدوب صحيح الترغيب حديثي ندري شدة همسن ترى حديثي ني wanda ya inganta daga Abdullahi dan Umar sahabin manzon Allah duk safiya kuma duk yammaci manzon Allah yana wannan addu'a Allahumma inni as'aluka al'afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma astur awrati wa amin rawati Allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك اللهم أن أغتال من تحتي manzon Allah yana cewa Allahumma inni as'aluka al'afiyata fid dunya wal akhirah ya Allah ina roƙonka ka bani lafiya duniya da lahira Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata ya Allah ina neman rangwamenka ka yi min afuwa ka bani lafiya ka yi min afuwa ka kare ni daga sharrin shaiɗan ka bani lafiya fi dini cikin addini na wa duniyaya ka bani lafiya cikin duniya ta sana'a ta kenan wa ahli ka bani lafiya cikin iyali na wa mali kuma ka bani lafiya cikin dukiyata wannan addu'a jami'a ce ta gama komi domin shaidan yana iya zuwa maka ta addini in bai ci nasara ba sai ya zo ma ta duniya ta hanyar sana'a in bai ci nasara ba sai ya zo ma ta hanyar iyali mutum nawa ya gangara wuta sanadin matarsa mace nawa ta gangara wuta sanadin mijinta shi yasa Allah ya ce ku anfusakum wa ahlikum nara ku tsayar da kawunanku da kuma iyalanku wa mali da kuma dukiyata annabi yana cewa Allah ka bani lafiya cikin dukiyata Allahumma sutur aurati ya Allah ka suturta al'aurana ka rufa min asiri kada ka fallashe ni wa amin rau'ati kuma ya Allah ka natsar da fargabata domin babu dan adam da yake rayuwa babu fargaba tare da shi ka natsar da fargabata ya Allah faduwar gabana tsoro na firgita na razana na duk ya Allah ka natsar da su to sai annabi ya ce Allahumma hafabni min bayni yadai ya Allah ka tsare ni ta gabana wa min khalfi ka tsare ni ta bayana wa an yamini ka tsare ni ta damana wa an shimali ka tsare ni ta haguna ومن فوقي كسرني تسمتا وأعوذ بعظمتك اللهم أن أغتال من تحتي كما يا الله إنا نيمان تري دا جرمانك kada a samu damar nutsar da ni ta karkashina mutumin da ya bar siratul mustaqim wannan mutumin bayi samun daɗin duniya bare na lahira don haka rayuwa baki ɗayanta tana inganta ne idan aka bi wannan siratul lahil mustaqim ɗin tafarkin Allah madaidaici kana son ka ji daɗi cikin iyalinka to ka bi Allah kana so ka ji daɗi cikin sana'arka ka bi Allah kana so ka ji daɗi cikin addininka to sai ka bi Allah duk mutumin da ya bar Allah to babu shi babu abin da ake kiranta a sa'adatul haƙiƙiya jin daɗi na gaskiya masifa tana tare da mutumin da ya bar tafarkin Allah don haka iblis da shike ya gane ya ɗauki alkawari zai durƙusa a gefen wannan tafarkin Allah madaidaici ɗin wannan tafarkin da in mutum ya bi shi yana samun jin daɗin duniya da lahira zai yi ƙoƙari ya ga cewa ya raba mutum da wannan tafarki don haka zai yi faɗa da mutum ta duk wata fuska ta rayuwar ɗan adam manzon Allah sanin haka yasa ya rike wannan addu'a duk safiya haka kuma duk yammaci wallahi mu yi ƙoƙari mu rike wannan addu'a saboda muhimmancin tabbata akan tafarkin Allah madaidaici har mutuwa a wata aya ta suratul hijr Allah ya ba mu labarin abin da ya auku tsakaninsa da Iblis. Iblis ya ce, Ƙala rabbi, bima a gawaita ne.
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين Illa ibadaka.
إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي Illa مستقيم ibadi.
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من Me الغاوين karshe wa inna jahannama.
وإن جهنم لموئدهم أجمعين Kala sai Iblis ya ce, Rabbi ya Ubangiji bima a gawaita ne tun da shike yanzu ka hallaka ni na tabbata ba ni ba shari'a. La'uzayyinanna lahum fil ardi ni ko na yi alkawari mutane zan ƙawata musu rayuwar duniya. Zan cusa ƙaunar duniya cikin zuciyar ɗan adam. Sai an waye gari kana jin mutum yana cewa shi in akwai hanyar da zai samu duniya ko da zai rabu da Allah zai bi wannan hanya akwai su suna nan da yawa la'uzayyinan na lahun fil ardi Allah na yi alkawari zan kawata ma 'yan adam rayuwar duniya zan kawatar musu wannan duniyar a waye gari babu abin da suke so banda duniya ba ruwansu da kai wala ugu yannahum ajma'ina kuma wallahi sai na ruɗe su baki ɗaya sai ya san bai iyawa kan wasu sai ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayinka daga cikin mutanen kai bayan naka ma al mukhlasin waɗanda kai ka tsarkake su ba su suka tsarkake kansu ba al mukhlasin ba al mukhlisin ba illa ibadaka minhum sai dai bayinka cikin su su ɗin ma ba waɗanda suka yi ƙoƙarin su tsarkake kansu ba sai dai waɗanda kai ka tsarkake su kawai sai Allah ya ce masa haza siratun alayya mustaqim ai wannan tafarkin nawa ne dai mai kakke ba za ka samu nasara kan bayina da na tsarkake hanyar da na shimfiɗa har zuwa tashin kiyama ba a rasa bayina da za su tabbata a kanta inna ibadi bayina laisa laka alaihim sultanun ba ka samun iko kansu ba za ka taɓa samun iko ba za ka yi ƙoƙarin zuwa ta gabansu ta bayansu damansu hagunsu samansu ƙasansu amma baka cin nasara illa mani taba'aka min algawi ne sai dai wanda ya bi ka kuma cikin ruɗaɗɗu wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in to wutar jahannama ita ce makomarsu baki ɗaya yake cewa laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsum tana da kofa bakwai za a karkasa mutane kowace kofa da masu shiganta saboda ta kowace kofa akwai waɗanda suka halaka wasu sun hallaka ta kofar dama wasu ta hagu wasu ta gaba wasu ta baya wasu sama wasu ƙasa wasu kuma shaidan ya ruɗe su ta zuciyarsu Allah ka tsare mu don haka bayan Allah ƙoƙari suke yi su yi ta addu'a Allah ya taimake su su tabbata akan wannan hanyar har zuwa mutuwa bai yiwuwa sai da addu'a don haka yasa Abdullahi dan Umar ya ce lam يكون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات manzon Allah bai kasance yana barin waɗannan addu'an ba har ya mutu kullum addu'an nan manzon Allah yake safe da yamma Allah ka tsare ni ta gabana Allah ka tsare ni ta bayana Allah ka tsare ni ta damana Allah ka tsare ni ta haguna Allah ka kare ni kada kuma a samu daman nutsar da ni ta karkashina manzon Allah har ya bar duniya addu'a sake nan to bayan Allah na gari Allah maɗaukaki ya gaya mana shaidan bai cin nasara kansu don haka annabawa gaba ɗaya suka tsira baki ɗayansu sun mutu a kan siratullahi mustaqim tafarkin Allah madaidaici maganan nan ba da ka muke ba ba magana ce da ake yi kamar tatsuniya ba suratul an'am aya ta 83 zuwa gaba Allah ya ce wa tilka hujjatuna atayna ha ibrahim وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم Allah ya ce wa tilka hujjatuna kun gani hujja ce muka ba wa annabi Ibrahim mun ba shi ilimi da basira yanda zai yi muƙabala muhawara debate da waɗanda ba su musulunta ba kuma ya ci nasara a kansu annabi Ibrahim yana da hikimomin wa'azi babu wanda ya fi annabi Ibrahim hikimar wa'azi in banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khalilur Rahman yana da basira wajen wa'azi shine Allah ya ce wannan wata hujja ce da muka bawa annabi Ibrahim hikimar jan hankalin wanda ba musulmi ba ya shiga addinin musulunci baiwa ce kyauta ce wadda Allah ke ware wasu hatta cikin malamai ba kowa yake da irinta ba Allah ya ce ya ba mu annabi Ibrahim irin wannan basira ya ba shi nasara ala qaumihi a bisa jama'ansa duk mutumin da ya tsaya mukabala da annabi Ibrahim to sai ya ji kunya narfa'u darajatin man nasha haka muke ɗaukaka martaban wanda muka so mu yi kyauta ga wanda muke so inna rabbaka hakimun alimun lallai ubangijinka mai hikima ne kuma masani sai ya ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين Allah ya ce wa wahabna lahu ishaqa mun yi masa kyautan da dan nan ya zama annabi shine ishaq wa yaqub muka bashi jika annabi yaqub kullan hadaina kowannen su dai mun shiryar da shi muna ta addu'a ihdinas siratal mustaqim ga Allah na gaya mana wasu ya shiryar da su wa nuhan hadaina to annabi nuhu ma mun shiryar da shi min qablu tun kafin zuwan annabi ibrahim wa min zurriyatihi yana daga zuriyar annabi Ibrahim aka samu Dawuda da ga annabi Suleiman ga annabi Ayyuba ga annabi Yusufa ga Musa ga annabi Haruna Allah ya ce wa kazalika najzil muhsinin sun kyautata addini don haka Allah ya shirye su haka muke sakawa masu kyautatawa ba iyakansu ba kenan annabawan yace wa Zakariya وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين yace wa Zakariya ga annabi Zakariya wa Yahaya ga kuma annabi Yahaya ɗansa wa Isa ga kuma annabi Isa wa Iliyasa da annabi Iliyasa kullum min salihin kowannen su yana cikin mutanen kwarai ba su kare ba har yanzu yace wa Isma'ila wal Yasa'a وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين Allah ya ce wa Isma'ila ga annabi Isma'ila ga annabi Alyasa sannan ga annabi Yu- Yunusa wa Lutan da kuma annabi Lut wa kullan faddalna alal alamin kowannen su mun fifita su mun fifita shi akan talikai kowanne da ka gani annabin Allah ne mursali yace wa min aba'ihim wa zurriyatihim ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم Mm.
واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم Allah ya ce wa min aba'ihim daga iyayensu wa zurriyatihim da ƴaƴansu wa ikhwanihim da ƴan uwansu wajtabainahum mun zabe su wa hadainahum muka shiryar da su baki ɗaya ila siratin mustaqim tafarki madaidaici duk annabawan Allah shiryayyu ne akan wannan hanya da Allah madaukaki ya shimfiɗa wa ɗan adam ya bita annabawan nan da Allah ya kirga baki ɗayansu ba su mutu ba face suna kan wannan tafarki na Allah tabaraka wa ta'ala gashi dai ba annabi Muhammad cikin su kuma Allah ya gaya mana lissafin su dukkan su shiryayyu ne babu wanda ya bar duniya face yana kan wannan tafarkin Allah siratul mustaqim to shi ma manzon Allah bai zauna haka ba kullum addu'a yake Allah ka shirye ni Allah ka tsare ni daga tafarkin shedan ka kare ni ta gaba ta baya dama da hagu ya Allah ka yi min tsari sai Allah ya saukar masa da suratu yasin ya ce mene yasin
ياسين والقرآن me ya ce الحكيم masa إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم Allah ya ce masa yasin ina rantsuwa da kalmar ya da sin wal qur'anil hakim ina rantsuwa da qur'ani mai cike da hukunci innaka laminal mursalina lalle kai muhammad wallahi kai ma kana cikin waɗancan manzannin ala siratin mustaqim kai ma kana kan wannan tafarki madaidaici manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya shigar da shi cikin annabawan farko innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim kai ba ma haka ba a suratul mu'minuna cewa yayi wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم yace wa innaka latad'uhum lalle kai Muhammad wallahi kana kiran mutane zuwa ga wannan tafarkin Allah din al-mustaqim madaidaici wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim lalle kira da kake yi wa mutane kira ce zuwa ga tafarki madaidaici to amma duk da haka waɗanda suke bin kan kuma yaya dai wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون kana ta kiransu ku zo mu bi tafarki madaidaici ku zo mu bi wannan hanya da Allah ya shimfiɗa wa ɗan adam ya bi ta hanyar nan da iblis ya yi alkawari zai raba ɗan adam da binta ku zo mu bi ta Allah ya ce wa innal ladina la yu'minuna bil akhirah amma waɗanda ba su yi imani da lahira ba an sirati lanakibuna suna ta bauɗewa ga wannan tafarki suna ta kaucewa ga wannan tafarki suna ta ƙoƙarin barin hanya kai kana kiran su su kuma suna kaucewa don haka sai muna zuba musu bala'i duk mutumin da ya kauce mu tafarkin Allah yana cikin bala'i Allah ya ce walau rahimnahum wa kashafna ma bihim ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون walau rahimnahum da za mu yi musu jin kai wallahi jama'a masifar da muke samu don mun bar Allah ne masihu da suke aukuwa gare mu galibin su dalilin su don mun bar Allah dalili kenan shi ne sa Allah ya ce walau rahimnahum da za mu yi musu jin kai wa kashafna ma bihim min durrin mu yaye musu cutar da ta same su lalajju fi tughyanihim ya'mahuna da za su dada tsunduma ne cikin bata suna dimuwa da Allah zai yaye damuwar dan adam bai ganin cewa Allah ya yaye masa ne saboda rahama gare shi kawai kuma bai tunanin masifar da ke samunsa saboda ya bar tafarki ne ku yi- ku yi tunani zamanin shagari buhun shinkafa nawa yake hmm? naira talatin ko hamsin ƙasa ta ɓaci komai ya yi tsada wai buhun shinkafa ya je naira hamsin oh buhari ya ɓare shi ana nan tafe zamanin buharin shi ma bai huta ba baban gida ya cire shi muna dai tafiya zamanin baban gida buhun shinkafan ya sauka bayan baban gida rigingimu sun yi yawa ya ce to dai na bar muku mulkin aka samu shonakan ya dan taba na wucin gadi ya ga shi ma bai iyawa sani abacha ya hau Allah ya ji kansa zamanin sani abacha ina ganin kamar buhun shinkafa ya dawo naira goma da ya mutu abdulsalam ya hau ana tafe kan isa abubuwa sai suka yi sauki bayan abdulsalami aka ce ai bala'in nan duka saboda rashin dimokuraɗiyya ne to yanzu obasanjo ya zo da ya taɓa mulki wanda ya san damuwar ƙasar nan shi zai iya maganinta to dawo ka yi gashi yanzu ya majalisa sun sa shi a gaba sun ce sai dai ya sauka ga mulki wai bala'i ya kawo ƙasa ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لله ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرؤون ولقد أخذناهم بالعذاب الله يتي حقيقة من كما سد عذابا فما استكانوا لربهم أما بسوا سدود با إن جاء الله وما يتضرؤون بسجان كرنس با بسوا سدود با بلائي كاروايكي juddun wanda ya san mulkin shagari sai ya gwammaci ina ma shagarin ke mulki har zuwa yau abin karuwa yake hatta iza fatahna alaihim baban za a zata حتى shafi إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون hatta iza fatahna alaihim baban har in muka bude musu wata kofa ta azaba shadidin mai tsanani ƙasa ta lalace rigingimu suka yi yawa idahun fihi mublisu ne sai kuma su kiɗime sai su danganta wannan abin ga wani dalili daban ba don sun bar Allah ba sun gane ka- sun kasa gane kuransu zamanin sayyiduna abubakar Allah ya ƙara masa yarda wata mata ta zo gurin shi ta ce ka ya khalifata rasulillah ni na san rayuwar jahiliya kafin bayyanar mu- musulunci kafin zuwan annabi muhammad na san irin bala'in da muka shiga da babu ɗan adam da yake tunanin za a taɓa samun zamani da al'amura za su yi kyau mata kashe su ake giya ba a labarinsa kisan kai mutum bai iya tafiya sai da makami babu zaman lafiya a duniya ko kaɗan sai gashi annabi muhammad ya zo al'amura suka canza yanzu kana mulki muna jin daɗi ni abin da ya dame ni ma baka'una ala hazal amri salih shin zuwa yaushe ne za mu tabbata akan wannan shugabanci mai daɗi allazi ja'ana Allahu bihi ba'dal jahiliya wanda Allah ya kawo mana bayan rayuwar mu ta jahiliya da can bayan muna cikin bala'i gashi Allah ya kawo mana jin daɗi to zuwa yaushe za mu tabbata akan wannan jin daɗi kawai sai sayyiduna abubakar ya ce mata baka ukum alaihi za ku tabbata kuna jin daɗin rayuwarku mastaqamat a immatukum matukar shugabanninku sun bi tafarkin Allah madaidaici sai shugabanninku sun bi siratul mustaqim to lokacin za ku tabbata akan wannan jin daɗi in ba haka ba kuwa za ku koma cikin bala'i in ji sayyiduna abubakar halifar manzon Allah don Allah ku lura rayuwar da muke ciki a yau duka wani babi na kabira kun san kabira babban zunubi wanda dan adam in yayi shi guda ɗaya shi kaɗai zai tafi wuta duk wani babi in kana da littafin kitabul kaba'ir ka buɗe a gabanka duk babin da ka gani duk wani laifin da aka classifying ɗinsa akan cewa wannan babban laifi ne in ka dube shi da kyau sai ka ga shugabannin sun fi yinsa ka duba babin saba alkawari shugabanni na kan gaba babin ƙarya shugabanni na kan gaba babin cin amana shugabanni ne a gaba babin zina shugabanni ne a gaba babi na liwaɗi shugabanni ne a gaba babi na sata shugabanni ne a gaba kin ba da zakka manyanmu su ne kan gaba ba sa sallar jam'i su kashe rai babu damuwa in ka ɗauki babin zalunci su ne kan gaba babin girman kai babin ji da kai babin takama babin shan giya babin rantsuwar ƙarya babin shaidan zur babin riya babin rashin sanin addini babin gaskanta bokaye da yanke zumunci da annamimanci da gulma ga annamimanci ga gulma ga mugunta sannan ga ga tazarci mutum zai ɗinka kaya yana jansa in kana so ka ga mai saba ma Allah ta wajen sutura dubi shugaba ya ɗinka rigansa yana ja a ƙasa wanda manzon Allah ya ce ma asfala min alka'abaini huwa finnar duk abin da ya wuce idan sawu wuta ne wallahi in kana so ka ga irin wannan sutura to ka dubi shugabanni ka koma wajen zagin addini su ne wajen caca su ne wajen faɗa da masu addini su ne anya jama'ar musulmi yaya za a yi mu zauna lafiya duk wani babi na saƙon Allah ku ne kan gaba kuma kada mu manta ayar ƙur'ani da Allah yake cewa wa iza aradna an nuhlika qaryatan وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا
Allah ya ce wa idan aradna an nuhlika qaryatan idan muna son mu hallaka gari la ilaha illallah wa idza aradna an nuhlika qaryatan idan muna son mu hallaka wata al'umma ga abin da muke amarna mutura fiha sai mu umarci shugabannin garin fa fasaqu fiha su yi fasikanci fa haqqa alaiha alqawlu sai kalma ta hallaka su na Allah ta wajaba kansu fa dammarnaha tadmira sai mu hallaka wannan gari mu murkushe shi iyakan murkushewa kuma wani abin tsoro idan Allah ya tashi hallaka al'umma ko da akwai mutumin kwarai gurin wallahi ba a barinsa واتقوا فتنة لا تصيبن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة Allah ya ce wataku fitnatan ku kiyaye fitina ku kiyaye fitinar Allah wadda in ta tashi zuwa la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ba wai azzalume kadai take shafa ba yanzu bala'in da ake ciki har da masu mutanen kirki ka je kasuwa buhun shinkafa yanzu dattijo yana ga ya kai dubu uku ba a cewa don kai mutumin kirki ne bari a barka ka saya a naira hamsin kamar yadda yake zamanin shagari kun ga bala'in ya shafe mu wannan abu ya isa cin amana talakawa da ke ƙaunar Allah ku sa su yi dogon layi su wuni a rana su zaɓe ku domin za ku tsare musu addininsu za ku tsare musu mutuncinsu shugabannin nan da zaran sun hau kan mulki sai su manta Allah ba su da abokin gaba sai talakaɗin nan su saba ma Allah yanda suke so la ilaha illallah ya Allah maɗaukaki ka sa shugabanninmu su gane dole sai mun koma ga Allah matukar ba mu koma ga Allah ba rayuwar mu ba ta yin daɗi yanzu gashi waɗanda muka ɗauki ƙuri'ar mu muka basu su suka kawo mana beauty contest ƙasar nan mu muka zaɓe su ba wasu ba ku zo ku tsare mana ƙasar nan ku kawo abin da zai taimaki jama'a ka je ka kawo karuwai yanzu wannan shine ci gaba a kawo 'ya'yan banza masu yawo tsirara a kuma kashe musu miliyoyin naira wanda talakawa na nan wata unguwar tun da aka zaɓe kama baka taɓa takawa ba don haka jama'ar musulmi matukar muna son rayuwar mu ta yi daɗi wallahi sai mun koma ga wannan hanya ta Allah maɗaukaki siratul mustaqim tafarki madaidaici in ba mu koma ba duk kame kame muke yi kamar yadda Allah ya faɗa yadda muka karanta hatta idza fatahna alaihim baban za azabin shadidin in muka bude musu wata kofa mai azaba mai tsanani idza hum mubfihi mublisuna sai su rikice maimakon su gane zunubi da suke yi yasa aka turo wannan masifar sai su koma tunanin ai saboda an bar kaza ne ba a yi ba bar a koma a yi kasan nan saboda ba demokradiyya shi yasa ba a samu zaman lafiya ba to ga demokradiyya kuma ba zaman lafiya bala'in da ake ciki a yanzu ba a yi shi ma zamanin mulkin soja ba to yaushe kuma aka samu ci gaba ya nuna muku ashe abin ba demokradiyya ba ne mai ya ba wa iyalinka zaman lafiya ya ba wa dukiyarka ci gaba kuma muddin ka bar siratul mustaqim to ba ka ba zaman lafiya duk dabara ku duba littafin muslim hadisi na 38 da sahihu sunna na ibn abil asim hadisi na 21 sufyan bin abdullah sakafi ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka ya rasulullah na zo gurinka ne don ka gaya min